tsakanin shugaba guda ɗaya da halittu gaba ɗaya zati isi manzan Allah farko kai na kira ubangiji a sattaru ya rabbani alwali aljabbaru tsarki ya tabbata gwanka ubangiji alƙaharu ina kuma gode ma alhadi asattaru rabu dan wanda kake so kake ta so almukutaru manzan Allah rabu kai salati adadin girman alkur'ani da adadin hasken kur'ani da adadin sirrin kur'ani da adadin matsayin kur'ani da adadin makamin kur'ani da surorin Kur'ani da ayoyin Kur'ani hadda harfan Kur'ani hadda wasalan Kur'ani da ɗige-ɗigen Kur'ani da adadin tilawar Kur'ani tun tilawar farko hatta ƙarshe ya rabbani da ɗagurin mai Kur'ani wanda ya zo da Kur'ani yake aiki da Kur'ani gwanin karatun Kur'ani manzan Allah. Ummansa da abbansa a salatin Allah har su, matansa da ‘ya'yansa Allah su ma sanya su, jikoki alaye sahabbansa ma Allah har su, da fitattun bayinka auliya wa haɗa har su. Hey, rabbu bukatunmu don girman salatin amsa su da manzan Allah. Ka ƙara basira ta da fahimta ta ya rabba, ka taimakan Allah yabo na fito ba wasa ba. Ka laɗafa mun ka taimaka mun ba danni ba. E Allah ka iya min dan ba iya yi zamba in yaban dan kai saboda kai ba dan wani ba da manzan Allah Allah shugaba naka ne Ubangiji sarki rabba aikinsa naka ne ba aikin kowa ba ne ba saninsa sai kai ba dai abin halitta ba idan ba a san shi ba kuma ba za a san shi ba an dai san da shi amma ba a san wane ne ba ba mai sani ba ko sani bai san me ake nufi ba yabo ga shi sai kai ba dai mutum ba a san shi ai mai yabo ba dai dan adamu ba har adamin har hawa'un ba su san wane ne annabu ba bare kuma 'ya'yansu da ba su ma san kansu ba har yau faɗarsa ake ba a san me ake faɗa ba kuma yabansa ake ba a san me ake yaba ba kai kaɗai ka san abinka kake faɗarsa jallarar ba kai ka san shi kai mai yabo tun yabo bai su ma yabo ba manzan Allah ka hore min Allah sarkin samaniya rabu zance ne zan yi na shugaban duniya bambancinsa da halittu gaba ɗaya rabba halittu ka kakaf da na can gaba da na can baya ba mu kai digon kwayar farcen kafarsa ba sai dulbariya manzan Allah Assalamu alaika babban bawan Ubangiji barkanka da hutawa hasken fadar Ubangiji ina kan nan ne ki gaida kai dan Ubangiji ka yadda in suka ko sau ɗaya sahibin taji kuma ka yadda da sanda na ma sahibin mi'iraji manzan Allah mai bigen ka ko da yaushe ki gaishe ka ba daga ni ba ne daga kai ne kai ka so haka yau an waye gari bani da aiki sai begenka yau kai kawuna da motsi na du a cikinka aiki na kinan kai fiye mai makka to annabi na gode na gode na gode makka manzan allah zance ake na annabi muhammadu bambancinsa da 'ya'yan adamu da shi adamun da ita hawa'un manzan allah e ka san duk wani kyau ko a ina yake ko girmansa ya yake ko yaya kankantarsa take turaguwa yake banda na manzan Allah shi kyan manzan Allah a koda yaushe karuwa yake daɗuwa yake ninkuwa yake kuma yawa yake sannan kuma ƙara kyau yake mai kyakkyawan kyau ne shi ko a yaya yake mai yardajjen kyau ne shi ko a ina yake mai amintaccen kyau ne shi ko me yake mai mutuntaccen kyau ne shi idan a tsaye yake mai wadataccen kyau ne shi idan tafiya yake mai tsarkakakken kyau ne shi idan a zaune yake mai tsaftataccen kyau ne idan a kishin gida yake an ka gan shi yana sallah kyansa ƙara haske yake haka in yayi ruku'u kyansa ƙara kyalli yake tun bare ma yayi sujada kyansa ƙara haske yake an kwayayi zaman tahiya kamar ya zubo haka kyansa yake an ka gan shi yana zikiri kyansa kamar tsatsafowa yake in ka gan shi yana yaƙi kyansa har caccanjawa yake in ka gan shi da matansa kaga kyansa kamar motsi yake in ka gan shi da sahabbai kyansa har wani iri yake ga inda kyau yake kyakkyawan kyau kyan gaske kyan shugaba ne kaɗai kyakkyawa cikakke rabu tawassili nake kuma kamun kafa nake rabu dankan manzan Allah ka ba mu san manzan Allah yanzu wannan irin Adamu ne ko irin Hawwa'u ce bare mu da ba a zancenmu manzan Allah kuma gashi a zahiri babu shi amma kai ka san da shi ka san babu irin shi a matsayi babu sa'an shi a mukami babu irin shi a daraja babu sa'an shi a martaba babu kamar shi a diresin babu saman shi a biyayya babu sa'an shi a ibada babu kalar shi a laddabi ba nabiyin shi asali ba wanda ya kai shi nasaba ba wanda ya fi shi kyauta ba wanda ya kai shi hakuri ba wanda ya fi shi iya tafiya babu irin shi iya magana babu sa'an shi iya yaƙi babu saman shi yanzu wannan irin nuhu ne ko irin ibrahim ne ko kwa irin musa ne ko kwa irin isa ne bare mu da ba a zancen mu manzan allah tsakanin shugaba ɗaya da halittu gaba ɗaya the d is c means the difference is very very very very clear ba sai an faɗa ba bambancin a bayyana yake a sarari yake a fili yake e haka abin yake e ba a kai shi ba kuma ba za a kai shi ba ba a san shi ba kuma ba za a san shi ba ba a gan shi ba kuma ba za a gan shi ba ba a gane shi ba kuma ba za a gane ba ba a fahimce shi ba kuma ba za a fahimta ba ba a san wane ne shi ba ba a san menene shi ba a ce mutum ne irinmu ƙarya ne ba irin mu bane ba kalar mu bane ba kamar mu bane ba magwajin halitta bane ba irin halittun ubangiji bane manzan Allah yanzu wannan irin mu ne shi Allah ya bai ma yardarsa da haskensa da sirrinsa da sunansa ya sashi a saman halittunsa ya bambanta shi da bayinsa ya haɗa sunansa da nasa ya ɗaukaka mai sansa ya wulaƙanta mai kinsa ya yi aljanna don mai sansa ya yi wuta don makiyinsa yanzu wannan irinmu ne mala'iku ke zancensa annabawa ke kwaɗayinsa sahabbawa ke ƙaunarsa waliyai ke kishinsa aljanu ke labarinsa mutane suke tunaninsa dabbobi ke bigensa tsuntsaye ke ambatansa musulmi ke ƙaunarsa kafirai ke tsoronsa yanzu wannan irinmu ne wanda in ya taka dutse a ga sawunsa wanda damu ya yi shaidarsa wata ya rabe a gabansa bishiya ta zana sunansa ƙasa ke rububin kakinsa kura ba ta hawa kansa kuda bai sauka a jikinsa yanzu wannan irinmu ne e shi ne daɗi shi ne mai kayan daɗi e dubansa daɗi kallonsa daɗi muryarsa daɗi zancensa daɗi sansa daɗi binsa daɗi yabansa daɗi ya hirarsa daɗi faɗarsa daɗi tuna shi daɗi ya aikinsa daɗi aiki dan shi daɗi zamansa daɗi zama dan shi daɗi bauta dan shi daɗi ibada dan shi daɗi samu dan shi daɗi rashi dan shi daɗi ki tsayuwa ga shi daɗi miƙa wuya ga shi daɗi e sarkin daɗi kome a kai dan shi daɗi yanzu wannan irinmu ne kuma shi ɗaya ƙwaya ɗaya iri ɗaya kala ɗaya mai tuta ɗaya mai kalma ɗaya mai zance ɗaya mai nuna ɗaya mai tsayi da ɗaya masanin ɗaya cika makin ɗaya shi ya zo da shirya ya kau da ƙarya ya tsayi da gaskiya shi ya taka sammai yake ta sammai ya ba ta baya ya ga allah ɗaya ƙuru-ƙuru a zahiri da idaniya kuma a dare ɗaya a lokaci ɗaya ya dawo kan safiya yanzu wannan mutum ne kaga rauni kasala mugunta zalunci hassada yaudara kin mutane kin makoci jiji da kai munafunci izgilanci ƙarya riya zinde ya fice tsaki hamma wannan du halin mutum ne dukkan mutum yana yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa musamman ma dai tsaki hamma ƙarya ba mutumin da bai taɓa ƙarya ba in dai ka taɓa yin magana wallahi ka taɓa yin ƙarya duk girman ka kuma duk kankantarka to ga wani guda ɗaya bai taɓa yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba bai ba ba kuma zai ba to anya fa wannan mutum ne ‘yan uwana da abokaina da yayyena da ƙannena da ƙawayena da kai mai kallona da kai mai saurarena kai da kowa da kowa ma ga wata tambaya yanzu dan Allah ka ambaci mai wannan matsayin ko ka kira mai wannan darajar ko ka ce mai wannan halin mutum kuma kai ma ka kira kanka mutum a tuna dai a duba dai a auna dai a kuma a sake tahowa dai idan har mai wannan matsayin idan har mai wannan darajar idan dai mai wannan halin mutum ne to shi kadai ne mutum mu ba mutane ba ne to mu menene is an assignment in kuma mu ne mutane to shi ba mutum ba ne kuma kuma shaida ne ban ce masa Allah ba to shi menene anaza assignment idan har mai wannan matsayin idan har mai wannan darajar idan dai mai wannan halin abdullahi ne ma'ana bawan Allah to shi kadai ne bawan Allah mu ba bayi bane e to mu menene in kuma mu mu ne bayi mu ƴaƴan Adamu in kuma mu mu ne bayi shi ba bawa bane kuma kuma shaida ne ban ce masa Allah ba to shi menene ne kai a takaicen takaicewa da adamu da hawa'u da 'ya'yan adamu kakaf bayan manzan allah ne ko an ƙi ko an so tsakanin shugaba ɗaya da halittu gaba ɗaya zadi isi gayu mu manzan allah e shi ne gatan gayu musu manzan Allah idan shi ake bamu kuma riƙe manzan Allah idan shi aka bamu mu girmama manzan Allah dan shi aka sassame mu wallahi ba dan shi ba da mun ɗanɗana kuɗan manzan Allah e ɗan dogarai mu tambaye ka gayu ina sauraron to ai an ce ɗan saida amina ne da saidi abdullah eh haka aka ce to amma shine farkon fita shine farkon halitta tun tun tun ba ai tun ba shi ya fara fita shine farkon fitar masu fita e shi ya fitar da fita ya fitar da masu fita e duk wanda ya fito daga shi ya fito duk wanda ya fita sai da ya so ya fita kuma an ce haifarsa akai gayu ya abin yake ne ɗan dogarai na'am mu ƙara tambayar ka gayo ina sauraron ku to kuma an ce an haife shi ne a maka ranar litinin sha biyu ga watan rabi'ul awwal a shekarar giwaye eh a karatu ba wannan karatu ne ya faɗa aitin ba kalma ba harafi ba sauti tun ba karatu tun karatu bai karanta komai ba bare mai karatu kuma tun ba rubutu tun rubutu bai rubuta komai ba bare mai rubutu manzan Allah yake shi ya riga karatu ya girma karatu shi ya samar da karatu shi ya zo da karatu taya karatu zai zancensa e alal misali e kun taɓa ji an ce ɗa ya girmi mahaifinsa ai duk karatun karatu bai isa ya karanta shi ba bare mai karatu kuma duk rubutun rubutu bai isa ya rubuta shi ba bare mai rubutu gayu abin nan ya yake ne zance ake na annabi muhammadu bambancinsa da 'ya'yan adamu da shi adamun da ita hawa'u manzan Allah ambatan annabta ne shugaba shine annabta shine hasken annabta shine sirrin annabta cikamakin annabta ko a annabawa kan kaji an ce annabuwa na a ce shugaba wane wane shine annabtar adamu shine darajar nuhu shine matsayin musa shine mukamin isa shine ilimin halliru shine mulkin sulaimanu shine haƙurin hudu shine hikimar dawudu shi ya ceci ibrahimu ya fanshi isma'ilu shine arzikin ya akubu shine kyawun yusuf shine soyayyar abubakar shine sadautakar ali shine jarumtar umaru shine kunyar usmanu shine jarin na na khadija shine kishin na na aisha shine a saman kursiyu shine a saman al'arshi shi ke aiko jibrilu shi ke maraba da jibrilu sarki ubangijin bayi manzan Allah ku dubu dai Adamu e da shi da Hawwa'u su ne iyayen mutane amma ba su kai darajar farcen annabu ba dubu matsayi irin na Musa zance yake da Allah amma bai kai darajar kwayar idan annabu ba mulki na Sulaimanu da ɗaukaka ta Sulaimanu da daraja ta Sulaimanu da buwaya ta Sulaimanu shi duniya ya mulka amma bai kai darajar silin gashin annabu ba dubu martaba ta yaku da girma irin nashi in shi annabi ‘ya'yansa annabawa to da shi da ‘ya'yansa ba su kai darajar hannun annabu ba ku jibu jibrilu da mika'ilu da azara'ilu da azarafilu da dukkan mala'iku da matsayinsu da aikinsu da mukamansu da tasbihinsu idu ba su kai darajar takalmin annabu ba halittun allah su da wanda aka sani da wanda ba a sani ba da wanda ake gani da wanda ba a gani da wanda ake ji da wanda ba a ji da matsayinsu da baiwarsu da darajarsu da aikinsu da ibadinsu da sallarsu da farillarsu da sannarsu da nafilarsu da azamansu da zakkarsu da hajjinsu da umararsu e duba mu kai darajar rawanin annabu ba tsakanin shugaba ɗaya da halittu gaba ɗaya zadi isi